Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرته وإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته domin sauraron fassara wanda ya daidai da ashirin da takwas rabi'u thani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akram kuma la bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزور dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalal wal ikrami a yan uwa yau za mu tashi akan baiti daya wannan baitin ko shine shi Ibrahim yana cewa a wa fina rijalun sabiquna ya kamata mu san menene ma'anar suwaye rijalu kuma suwaye sabiquna menene ma'anar sabiquna dan ya zo cikin alkur'ani wasabiquna sabiquna menene aikin su ko me yaya darajar su yake to wannan shine maganar da zamu yau bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmati wa aunihi shehu ya ce wa fina wato yana nufi jama'an mu yan faila shine ma'anan wa fina wato a cikin jama'an mu yan faila ana samun rijalun su ne rijalun sune la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah su ne allazin iktasallahu bi ma'rifatihim waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya aje wa kanshi sanin su bai yadda wani san su ba in ba shi ba wala yazharu haqiqatu ma bainahu wa bainahum Allah tabaraka ta'ala bai bayyanar da abin da ke tsakanin shi da su na haƙiƙanin abin da ke gudana ba ila hafazatul kirami zuwa ga raqibu da atidu ko su ba su san me ke tsakanin waɗannan bayi da Allah ba faman siwahum ballantana waninsu hatta yalqawlu wa hasta hadu da Allah tabaraka ta'ala fa hum shuhada'il malakuti su ake kira shuhada'il malakutil a'la shahidan wato malakutil a'la to su ne wato shi yake faɗi su ne yace rijalun sabiquna ma'anan sabiquna ai almuqarrabuna halat tahaqquq bil wujudil haqqani ba'da al fana'i shine ma'anan sabiquna wato waɗanda suka zama makusanta cikin halar Allah tabaraka wa ta'ala yayin da suka tabbata da samuwan nan ta gaskiya bayan karewa ga barin zatin su shine magana a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sintani jami'an min ummati wani wuri kuma yana cewa a sullatayn as-sullatayn min ummati baki ɗaya waɗannan tawaga guda biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin annabi ce dukkan su al'umma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan wannan Maulan mu shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda ya faɗi cikin aljami'u limaftaraka yake cewa sullatun minal awwalin hum ashabu rasulillahi waɗannan sullatun minal awwalin ba wasu bane illa sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama وسلة من الآخرين هم أصحابنا سلة من الآخرين سوكو صحابا من كوكا كوكا سو صحابا من ودنا تو أنا صاحب الفيلة التجانية قدس الله سره وجزاه الله خيرا واتو أتكن كاشو الإلباس بيزونا ورن بيتي النبي ياتي سلة من الأولين أصحابنا شو تجاني سلة من الآخرين أصحابنا sai shi wuce to a nan fa alƙalami na yana jin kunyan ya yi rubutu don akwai ishara ɗaya da ta rage amma alƙalami na yana jin kunyan ya rubutu sai ya ajiye wani baiti guda ke cewa fi sirri asrarun diqaqul ladibatun turaqu dimana jaharatan lawbiha buhna wai a cikin asiri akwai asirai da za mu ɗan fasa ɗaya daga ciki to da jinin mu ya halatta gaban jama'a a cikin waɗannan asirai guda biyu to akwai wato akwai wasu asiran da suka bi waɗannan yawa amma kuma ware su ba zai yiwu ba dole mai shiru in ji shehu to anan ka lura wa fina rijalun sabiquna maganar in ka lura sahu uku ne as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sannan sullatun min al-awwalina to wannan wasabiquna wasabiquna sabiquna sune mafi daukaka akan dukkan waɗancan tawaga guda biyu idan mutum ya lura da abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi to zai ga ma'anan wasabiquna na farko su ake cewa almuwahhiduna allazina sabaqul fariqaini wa hazul alamaini bil fana'i fillahi su ne waɗanda suka kadaita Allah tabaraka ta'ala suka gabaci sullatun minal awwalina suka gabaci sullatun minal akhirina suka tattaro duk abin da waɗannan tawaga biyu suka tattaro ta hanyar fana'i cikin zatin Allah ba ta hanyar dabararsu ba to sabiquna na biyu su ne waɗanda wato suka samu su ne allazina la yumkinu madahahum wa ziyadatu ala awsafihim su ne waɗanda ba zai taɓa yiwuwa ba ka yabe su ko kuma ka ƙara a bisa sufofin da Allah ya yi musu dole ka bar su yanda ka gan su kawai zagi ba zai cin musu ba yabo ba zai ƙara musu komai ba su suna nan yadda sun riga sun cika dam ba su raguwa ba su ƙaruwa zagi bai rage su yabo baya ƙara su suna nan yadda suke to su ne Allah da warkata da yake cewa ulaikal muqarrabuna su ne wato a halin tabbatuwa da samuwan nan ta gaskiya bayan ƙarewa cikin zatin Allah fi jannatin na'imi jannatin na'imi wato ni'ima na sanin Allah tabaraka wa ta'ala al-muta'alliqatu bi shuhudi zatillahi shi ne ma'anan jannatin na'imi dan dama aljanna biyu ne wani man kawo makamar rabbihi jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji aljanna biyu za a bashi jannatul ma'arif wa jannatul zakharif aljannar yan mata da aljannar kujeru wannan aljannar itatuwa da koramin giya da na nono da na zuma da sauransu wannan kuma aljannar kujeru ne maratibul aliyya aljanna shuhudin zatin Allah ne kawai anan fira ake da Ubangiji tabaraka ta'ala can kuma wasa ake da ‘yan mata to wannan shine wato wannan wannan wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna to in duk bayanin nan da muke watakila kai hankalinka bai yi wurin ba baka gane me muke nufi ba to ka saurara da kyau yanzu zaka waraka daga dukkan abin da yake damunka ga wasu ayoyi ka saurare su da kyau Allah tabaraka ta'ala yana cewa ma nan sakh min ayatin aw nunsa na atbi khairin min hawa misliha ba mu taba zuwa da wata aya ba mu kawar da ita face mun zo da wadda ta bi ta ko ta daidai da ita in ka ce ya za a ce as-sabiquna as-sabiquna suna gaba da sullatun min al-awwalina kuma suna gaba da sullatun min al-akhirina sai mu ce maka Allah ne ya ce ma nan sak min ayatin aw nun sana atbi khairin minha aw misliha sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce fa zawiyatullahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a zamanin sabon ne Allah tabaraka ta'ala yake gaya musu da sannu Allah tabaraka ta'ala zai zo da waɗansu jama'a waɗanda suke san Allah Allah kuma yake son su sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce faqad wakkalna biha qauman lazu biha bi kafirina wannan musuluncin da imanin nan da isan nan da annabi Muhammad ya zo da shi da sannu za mu danka shi a hannun waɗansu jama'a waɗanda ba su kafircewa abin da annabi ya zo da shi ba to sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim sannan yana cewa idza jaa nasrullahi wal fathu sannan yana cewa waya khalqu ma la ta'lamuna to anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace to fa huna isharatun liman nawwara Allah basiratuhu tu'ayyidu ma taqaddama wa ilayka istikhraju wa sallim taslam to anan fa akwai ishara ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya haskaka idan zuciyarsa wacce za ta karfafe shi gano bayanin da muka kawo a baya amma ba za mu buɗa maka ba ya rage naka ka buɗa ka gane ka ware ka sallama ka aminta kai in kari ka mutu ba imani to mun gama da aya za mu shigo maganan hadisi akan wannan da'irar tamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa masalul ummati masalul madari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu in wani ya ci kai ya za ka zo ka ce mana as-sabiquna as-sabiquna sun fi sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirina sai mu ce maka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne babu wanda ya san wani ruwa ne yafi alkhairi na farko ko na ƙarshe haka annabi ce babu wanda ya san ruwan da yafi alkhairi na farko ne yafi alkhairi ko ko ruwan ƙarshe ne yafi alkhairi sannan in baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudrikanna al-masihu min hadhihi al-ummati aqwaman innahum lamislukum أو خير منكم أو خير منكم أو خير منكم صلى الله عليه وسلم يتي والله المسيح zai zo iriski waɗansu jama'a daga cikin al'ummata wallahi waɗannan jama'a da zai samu yanda kuke haka suke ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku sabai fa annabi ke gaya su wane ne waɗanda almasihu zai zo ya tadda din su ne wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna wannan hadisi ne ba la yudrikanna almasihu min hadhihi al-ummati aqwaman innahum lamithlukum aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum wallahi isa almasihu zai zo itar da waɗansu jama'a daga cikin al'umman nan tawa yanda kuka ganku a gabana sabban nan haka suke kai ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku annabi ya ce walan yukhzi Allahu ummatan ana awwaluha wal masihu akhiruha Allah ba zai taba kunyatar da al'ummar da ni ne farkonta almasihu ne ta ba kai a wani hadisin ma sai ce sayati zamanul lil amil fihi ajru 50 da sannu wani zamani yana zuwa wanda ya aikata aikin biyayya a cikin wannan zamani za a bashi ladan mutum hamsin idan mutum ya nafila raka'a biyu to nafilan mutum hamsin za a bashi in yi sadaka sadakan mutum hamsin za a bashi duk abin da ya na alkhairi ladan mutum hamsin za a bashi sai sahabbai sai suka ce minna au minhum ya rasulullahi shin mutum hamsin din nan mutum hamsin irin mu sahabbai ko ko irin su sai manzo Allah ce bal minkum mutum hamsin irin ku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fil wasadil kadaru fiyayyar al'umma ta farko da ƙarshe a tsakiyar al'umma ta a nan gurɓatar take shi kuma mai wannan da'irar yana faɗi na cewa zamani ɗalƙul waje gairu mukaddare kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fil wasa'il kadaru shi kuma yace zamani ɗalƙul waje gairu mukaddare to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa la yudrikanna isa ibn maryama fi ummati khalafan min hawarihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa wallahi almasihu zai zo itadda wato waɗansu mutane daga cikin al'ummata waɗanda za su zama khalifofin hawariyawansa ba zai kewa ba in ya zo zai tadda su kamar yadda ya tadda wato ya bar waɗannan hawariyawa nashi da ya tafi ya basu sannan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu da'ifatun min ummati zahirin alal haqqi ila an yati amrullahi wato waɗansu ɗa'iba waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba a bisa zahirin gaskiya har al'amarin Allah ya zo musu wato mutuwa alkiyama har alkiyama ta zo su suna nan akan wato ainihin zahirin gaskiya sannan sayyidina Muawiya Allah ya ƙara mai yadda kar wani ya je da ina na ce Muawiya na ce Allah ya ƙara mai yadda Shehu Tijjani ma in ya ce Muawiya na cewa radiyallahu anhu sai da Abdul Qadir Jeli a cikin gunya in ya ce Muawiya zai ce radiyallahu anhu Ahmadu Rufa'i in ya ce Muawiya zai ce radiyallahu anhu Ibrahim Dasuki in ya ce Ibrahim in ya ce Muawiya zai ce radiyallahu anhu Ahmad al-Badawi in ya ce Muawiya zai ce radiyallahu anhu Ibn Arabi al-Hati a Futuhat al-Makkiyya duk inda ya ce Muawiya zai ce radiyallahu anhu amma in ya ce in aka in shi wata jani yayi magana Muawiya a cikin Irshadatul Rabbaniyya sharhin Hamziyya zai ce radiyallahu anhu in ya zo kan Yazid dan sai ce fala anatullahi alaihi to saboda haka sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na yana cewa la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amri Allah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amru Allah wa hum ala zalik abinda ma'auye ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na ina cewa al'ummata ba za waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna tsaye akan umarnin Allah wanda isaba musu ko ya wulakanta su ko ya zage su bai taba damun su ba haka kuma wanda ya wulakanta su ko ya saba musu shi ma ba zai taba damun su ba har al'amarin Allah ya zo musu shine mutuwa ko alkiyama suna nan akan wannan zahirin gaskiya da suke kai sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu da'ifatun bil maghrib ya ƙara shi da wancan bayanin ibnu arabi al-hatimi da yazo fassara wannan a fitwatul makkiyya sai ce kai ka san dalilin da yasa annabi ya ce la ta zal ta'ifatin bil maghribi aka ce ba muka ce ba mu sani ba sai ibnu arabi ya ce li'annahu mahallul khatmi wal khatmi li'annahu mahallul asrari wal khatmi domin anan ne za a samu khatimul awliya'i ibnul makatumi anan ne za a samu khatimul awliya anan ne za a samu sahibul failati anan maghrib dalilin da yasa annabi ya ce la ta zal ta'ifatin bil maghribi waɗannan mutanen da muke magana ba suna gani yaran hanji ne kar mu ji maganganun su wani iri haka duk abin da za su faɗi sai sun gani sannan suke faɗi ibn arabin nan ne ke faɗi ke cewa kowane ɗan ɗariƙa ya hutar da kanshi duk abin da munkiri zai faɗi zan rubuta duk hujjar da za a bashi ma zan rubuta saboda kowa ya je zikiri kurum saboda haka madarrar doma dal inkaru haka shi ibrahim ibiya malam shehu sani kafanga wani abu ya faru ya ce shau kai mana izini ne raddi shau ya ce madar raddi wa madal inkaru raddi ya wuce inkari ma ya wuce masu inkari suna maimaita abin da wasu suka faɗi ne masu raddin ma maimaita abin da wasu suka faɗi ne saboda kowa ya je zikiri kurum ya salati kawai ga annabi to sannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi yace a wani hadisin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إنه سيظهر العلم في آخر الزمان ويقبل, ويقبل الناس على أمر الله حتى تتم حجة الله على عباده wato da sannu wani irin ilimi zai bayyana a ƙarshen zamani mutane da wannan ilimin za su dinga fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala ba za su gushe ba akan wannan har sai hujja Allah ta tabbata a kansu to shi ne ma'anan wannan da shi yake faɗi wa fi na rijalun sabiquna sabiquna su ne waɗanda suke kan wannan hadisan da muka zalo to muqarrabuna din nan su ne wato allazina tawallallahu qabdi arwahihim bi yadihi su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya jibinci karɓar ransu da hannunsa bai sa malaika ya karɓi ransu ba su waɗannan sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna Allah bai turo malaika wata rana mala'ikan mutu ya zo ɗauki ran ɗaya daga cikin irin wannan ya nemi ran ya rasa shi kenan sai koma ga ubangiji ke cewa bawan nan da aka ce ɗauki ran shi a banga inda ran yake ba shi kenan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ka bar shi na wani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya karɓi ransa da kanshi shine zaka je na faɗi huwa allazi yatawaffa al-anfusa hina mautiha to Allah tabaraka wa ta'ala ke to akan waɗannan mutanen ake magana to sannan su waɗannan sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun su ne waɗanda yake wato jukkunansu sun yi daɗi saboda daɗin ransu da yake cikin jikin yawan ambatan Allah da yawan tafakkuri da muraƙaba da muhasaba da yawan wato zikiri da ruhinsu yake yi to ya jiyar da jikin daɗi shi ma to wannan shine a takaice wannan ma'anan wafina rijalu sabiquna su rijalu din nan suna da yawa akwai tarko waliyai baki ɗaya su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu sannan akwai akhayaru su ɗari uku da sha uku akwai lukaba'u su ɗari uku akwai nujaba'u su saba'in akwai abdalu su arba'in akwai rajabiyuna su talatin waɗanda muka taɓa yin magana su ɗin nan wani maulidi cikin watan rajab a nan wannan zawiya sannan akwai budala'u su bakwai akwai autadu su hudu akwai imamaini su biyu waɗanda duk inda gausi yake ɗaya yana dama ɗaya yana hagu ɗaya ana ce da shi abdu maliki ɗaya ana ce da shi abdu rabbihi duk inda gausi yake waɗannan mutanen suna tare da shi wannan yana daman gausi wannan yana hagun shi su ake kira al'imamain sannan akwai alƙurbul gaus shi kuma shi kaɗai ne sannan akwai waɗansu waliya ana kiransu al'ayimma su biyu ne a duniya kaf ba na uku sannan akwai alhawari yuna duk duniya shi ɗaya ne kuma ba gausi ba ne ba wanda ya sai hau makamin shi in ba shi ba a zamanin annabi shine Zubair ibn al-Awwam sannan akwai rijalul gaibi a duniya su goma ne ba daɗi ba rigi sannan akwai waɗansu waliyai da ake kiran su az-zahiruna bi amrillahi fi amrillahi ko kuma az-zahiruna bi amrillahi an amrillahi su ko waɗannan su goma sha takwas ne a duniya ba daɗi ba rigi sannan akwai waɗansu waliyai ana kiran su rijalul quwwatul ilahiyya su kuma su takwas ne a duniya ba daɗi ba rage akwai waɗansu wali ana kiran su rijalul hannan wal adabul ilahi su goma sha biyar ne a duniya su ma ba daɗi ba rage akwai waɗansu waliye su kuma daga cikin rijalu ana kiran su rijalul haibatu wal jalali su kuma su hudu ne a duniya ba daɗi ba rage su waɗannan rijalul haibatu wal jalali su ne waɗanda suke bawa autadu madadi su suke shayar da ruhin autadu su kuma zukatansu baki ɗaya suna sammai ne ba a sanin su a ƙasa su a sama aka san su a duniya ba a san su ba su mala'iku ne suka san su su waɗannan waliye waɗanda ake ce da su rijalul haibat wal jalali su su hudu ne ɗaya daga cikin su wato zuciyarsa tana kan wato zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kan zuciyarsa ɗaya kuma zuciyar annabi shu'aibu tana kan zuciyarsa ɗaya kuma zuciyar annabi salihu tana kan zuciyarsa ɗaya zuciyar annabi hudu tana kan zuciyarsa ɗaya bai da aboki a sama sai azra'ilu ɗaya bai da aboki a sama sai jibrilu ɗaya bai da aboki a sama sai mika'il ɗaya bai da aboki a sama sai israfilu tare suke tattauna akan sha'anin ilimi wanda ya saba maganar ilimi da jibrilu don Allah ka ka ka ka ka ka ka buga da shi to waɗannan haka suke to sannan akwai waɗansu waliyu kuma su ashirin da hudu ana kiran su rijalul fathi su kuma duk awa su tunda Allah ya su basu taɓa haɗuwa ba duk awa in wannan ya zo da zaran wata awa za ta shigo zai ɓace wani zai bayyana duk abin da zai taho daga cikin fada daga can halara to sai ya sauko bayan ya zo daga ya sauka a ofishin annabi ya sa hannu a fayil ɗin kowa an turo ofishin kudubul makatumiyar khatibul muhammadin ma'alumi an aika cikin halar shehin islam sahibul bailati to shi kuma zai aiwatar da shi akan waɗannan mazaje su ashirin da hudu ne a duniya kaf su ne suke aiwatar da duk wannan abubuwan da ake gani to sannan akwai waɗansu waliye su bakwai a duniya ba daɗi ba rigi ana kiransu rijalul ma'arijul ula sannan akwai waɗansu su waɗannan duk numfashi sai sun yi miraji sun dawo duk numfashi in da suka ja numfashi to sun tafi sannan su dawo ana kiransu rijalul ma'arijul ula haka suke to sannan akwai waɗansu waliye su kuma ana kiransu rijalul rijalul tatil asfali su ashirin da ɗaya ne a duniya ba daɗi ba ragi akwai waɗansu kuma ana kiransu rijalul imdadil ilahiyyi wal kauni su ko su uku ne a duniya ana samun mata a cikinsu akwai waɗansu kuma ana kiransu rijalul ƙari duk bala'inka in ka kuskura kai arba da su ko kai karfe ne sai ka saurara musu komai suka sa gaba sai sun yi rinjaye ana ce da su rijalul qahari ana samun mata su ma ce ko da ke shi kadai ne ma a duniya shi shi wannan rijalul qari ba ba a ba a yin su da yawa imma a yi mace ɗaya imma a yi namiji ɗaya wani lokaci a same ta mace ce wani lokaci kuma a samu namiji ne to sannan akwai waɗansu wali ana kiransu ilahi yuna rahmani yun su kuma su uku ne akwai wani wali shi kuma shi kadai ne ana kiran shi murakkabun muntazijin ba wanda ya san ubansa har ya koma ga Allah yanda Allah ya samar da Annabi Isa kai ke samar da shi duk zamani shi kadai yake zuwa kuma daga makabarta yake fitowa daga kabari zai fito ba wanda ya san daga ina yake har ya koma ga Allah ko ba wanda zai san ubansa sannan akwai waɗansu wali akwai wani wali shi ma shi kadai ne ana ce da shi saqidur rafraf ibnu saqidul arsh babu wani da ya kai shi tsoron Allah bayan gausi a duniya saboda tsoron Allah idan zai ci abinci in abincin ya kai loma goma to da ƙyar za a samu loma hudu ta shiga bakin shi sauran duk faduwa za su saboda karkarwa in ya tafiya ɗaya biyu zai faɗi shi yasa bai shiga cikin jama'a sannan akwai wasu waliyai su biyu a duniya ba daɗi ba rigi ana ce da su rijalul gina billahi su ba abin da ya dame su da sana'a sai dai a je a yi ta magana ai ba kasuwanci ai ba kaza ba kaza ana kawo musu kaza ne ana mutane su ta zargi wani ya dauka ai hadiya ake ba su a'a sunan su kenan rijalul gina billah ko duniya za ta mutu sai sun ci abinci daga taskar Allah suke ci ba abin da idanunsu da sana'a ko ba sa maula ba abin da idanunsu da hadiyarka in ka kawo kai zaka rabauta irin waɗannan daban suke kuma idan ka zage su sai an shekara saba'in a cikin zuriyar ka ba mana garci ko kwaya daya saboda ka mutane su hankali to a waɗannan kenan su biyu sannan kuma akwai waɗansu ana ce da su rijalu ainu tahkim wa zawaid su kuma su goma ne a duniya ba daɗi ba ragi akwai waɗansu waliye kuma ana ce da su qurra'u akwai waɗansu kuma su don su sufiya su sufaye ne su kuma daban ne akwai waɗanda ake kiran su ubbadu ahlul fara'id wan nawazil akwai rijalul ma'i su kuma a ruwa suke wata rana wani ya taɓa zuwa zai shige sai ce kai Allah yana da bayi iri iri ko Allah yana da bayi a ruwa kawai sai ga ruwan yana motsi kawai sai ga wani ya leko da kan yace inna lillahi tabaraka wa ta'ala rijalun fil ma'i wa ana minhum in baka sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da mazaje a ruwa ni ma ina cikin su sai ya koma kawai to sannan akwai al'umana'u akwai ahbabu akwai muhaddasu na waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da su kamar yadda ake magana da sayyidina Umaru kamar yadda Allah ya magana da sayyidina Khadir shi da shi sannan akwai al-akhillau akwai as-sumara'u akwai alwarasatu akwai siddiquna akwai shuhada'u akwai salihuna akwai muminuna akwai muslimuna su ma akwai waliyai daban a cikin su sannan akwai wato wato akan waɗannan da'irorin da muka ji mun faɗi din nan shine shi Ibrahim ke cewa inna rijalallahi danu lidati dukkan wannan da'irorin da muka zana na waliyai hawa hawa iri daban-daban shi wace babu ɗaya daga cikin da'irorin nan waɗanda ba su sun kuya mun sun sallama mun babu dukkansu suna biye da ni ne kuro to shine wani bawan Allah ke cewa lillahi rijalun la ya'rifuhum illa al-khassatu wa lillahi rijalun la ya'rifuhum al-khassatu wal ammatu wa lillahi rijalun la ya'rifuhum illa al-khassatu wal ammatu wa lillahi rijalun azharahum fil bidayati wa satarahum fil nihaya wa lillahi rijalun satarahum fil bidayati wa azharahum fil nihaya wa lillahi rijalun la ya'rifuhum siwahu ولا يطلع على ما بينه وبينهم إلا الحفظة الكرام الذين وكلوا بهبز السرائر ولله رجال اتصى الله بمعرفتهم وهم المخفيون تحت حجاب الأنس المجمسون في بهار المحبة والقدس فليس لهم مع غيره قرار ولا أن ولا أن أنفسهم أخبار تولى الله آه شأنهم شيني الله تبارك وتعالى يقول ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون yace Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu irin mazaje babu wanda ya san su sai hasawa kuma Allah yana da waɗansu irin mazaje babu wato ammawa da hassawa ba su san su ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu irin mazaje ya bayyanar da su a farko ya ɓoye su a ƙarshe Allah yana da waɗansu irin mazaje ya ɓoye su ya bayyanar da su a farko ya bayyana ya ɓoye su a farko sai ya bayyanar da su a ƙarshe Allah yana da waɗansu irin mazaje ya ɓoye su bai bari wani ya san abin da ke tsakanin shi da su ba Allah tabaraka ta har wato raqibu da atidu waɗanda su ake wakkala suke kula da aikin mu sannan Allah tabaraka ta'ala ya mai da waɗannan mazaje su zama wato keɓantattun ma'arifarsa su ne waɗanda suke ababen ɓoyewa cikin hijabin ɗebe kewa waɗanda aka nutsar da su cikin tekun soyayya da tsarki su waɗannan mutane ba su samun natsuwa da wani Allah kai su ma an ka tambaye su labarin kansu ma ba su sani ba balle wani su wata rana wani ya zo neman Abu Yazid al-Batsani yake cewa ina neman Abu Yazid ne sai kamar bai ji shi ba dama bai ji shi ba din yana cigaba da abin da yake sai ya tafi je yana tambaya wani sani cewa bai gushe ba yana taimako na sai na zama abin girmama a wurin kowa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a cikin wannan fassarar nan ta wannan baiti na wa fina rijalun sadiquna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar sahabbai sai da Aisha ita ta rawaito wannan hadisin annabi ke cewa atadruna man as-sadiquna atadruna man as-sadiquna ila zillallahi yawm al-qiyamati shin ko kun san su wane ne as-sadiquna waɗannan sabiquna din waɗanda su ne wato marigaya zuwa inuwar Allah tabaraka ta'ala ranar alkiyama sai sabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo Allah su ne suka fi sani babu wanda ya sani sai su sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to barkaci sabiquna kaga idan ka fahimci wannan hadisin to baka bukatuwa yanzu sai an fassara maka wa bina rijalun sabiquna a nan wannan bayanin da annabi zai yi zaka gane su wane ne sabiquna annabi ya ce su waɗannan sabiquna dinnan su ne allazina idza udul haqqa qabiluhu su ne waɗanda idan aka ba su gaskiya suke karɓa ba sa kyamarta ko daga wa gaskiyar ta zo za su karɓa ba sa rena wanda ya faɗi gaskiya sannan wa idza su iluhu bazaluhu in aka tambaye su gaskiyar ko mun ɗacin ta za su faɗe ta kawai sannan wa kamulin nasi ka hukumihim li anfusihim sannan suna wa mutane hukunci kamar yadda suke wa kansu hukunci yanda in abu ya taso za su yi akan kansu to haka za su yi ma kai ma to shi ne baitin sa shi cewa inda na lila ɗabi hatmu kuma a cikinmu ne aka samu cikamaki ka sani cewa hatmu ɗaya ne a cikin duniyar Allah baki ɗaya ba kowane zamani ake samun sa ba don jiya mun yi karatu mun faɗi sahu sahu sahu na walitta waliyai iri daban-daban akwai waliyan da ma mata ne akwai makamin da mace ce ita kadai ne ake yin ta a duniya baki da duk zamani kuma akwai ta to shi ne shi hatimi zai ce to ka sani fa shi hatimu din nan da maulan mushe ibrahim yake cewa wa inda na lila ɗabi hatimun kar ka ɗauka hatimu shi ma irin wancan ne a ce maka duk zamani ana samu ya ce a'a wannan shi kadai ne cikin duniyar Allah tabaraka ta'ala da shi ne Allah tabaraka ta'ala ya cika walidar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga cikin waliyan al'ummar annabi mafi girma daga khatumu sannan bayan nan yace akwai wani khatumu kuma shi daban yake shi ne wanda zai cika wilaya amma shi wancan zai cika wilaya khassa wannan zai cika wilaya amma shi wannan tun daga annabi Adamu har zuwa ƙarshen waliyan duniya shi ne annabi isa alaihi salam to sannan shi annabi isa ɗin nan shi yasa ranar alkiyama zai tashi a cikin makami biyu ne za a tashe shi cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan za a tashe shi annabi manzo tare da sauran manzanni alaihi salatu wassalam hatimi dai bai tsaya ba ya ce wa amma khatmul wilayati muhammadiyyati fa hiya li rajulin min al arabi min akramiha aslan wa bad'an wa huwa fi zamanina al yawma mawjudun arabtu bihi sanata 95 wa 500 wa ra'aytu al alamata allati lahu qad akhfaha al haqq an uyun ibadihi wa kashafaha li bi madinati fas kaji fa saboda tsabar kashafi da tsakaninsa da shehu tijjani ma shekara ɗari biyar ne sai da ya bar duniya da shekara ɗari biyar aka haifi shehu tijjani amma ka da yake zana shi cip cip cip saboda haka yace to ka sani shi hatimu na wilaya wacce take cikin al'ummar annabi muhammadu shi wancan daga adamu zuwa ƙarshen duniya shi kuma wannan wato tun daga adamu tun daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ƙarshe tun daga annabi adamu har ƙarshen duniya wilaya khassa duk wanda zai gaji annabi Muhammadu to bayan shi tijani an rafa wannan kofar sai dai ka gaji annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Nuhu ko wani abu makamancin amma ba za ka ji bayanin yanda yake da akwai waɗanda suke gadon annabi Muhammadu din amma ta wata fuska duk za a za ka ji bayanin su to yace to shi wannan khatamu din wanda zai cika wilaya ta annabtar annabi Muhammadu yace wato makami ne na wani mutum daga cikin larabawa mafi girman larabawa asali yace kai a zamanin nan namu ma ni na gan shi Allah ya sanar da ni shi a shekara ta ɗari biyar da tis'in da biyar Allah ya sanar da ni shi sannan na ga wata alama wacce take bayansa wadda Allah tabaraka ta'ala ya ɓoye ta daga idanuwan bayi baki ɗaya ba wanda ya san wannan Allah ya yaye min wannan hijabi na gan shi a wani gari da ake ce da shi Fas. Hatta ra'aytu khatimal wilayati minhu wa huwa khatimul wilayati mutlaqa la ya'lamu ha kathirun minan nas wa qad ibtalahu Allah bi ahli al-inkari alayhi fi ma yatahaqqaqu bihi min al-haqqi fi sirrihi min al-ilmi bihi wa kama anna wa kama an khatama bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nubuwwati shara'i كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الإرث المحمدي لا التي تحصل من سائر الأولياء فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى خاتم الولايه ya ce to da aka yaye mun hijabin nan har sai da na ga wani tambari na walitta hatimin walittaka a bayan wannan khatimul auliyai shine ke tabbatar da cewa shine khatimul auliyai a bisa idlaki baki da wannan hatimi da yake jikin wannan wali mafi yawancin mutane Allah bai sanar da su wannan hatimi ba hakika yana daga alamar cewa shine hatimul auliyai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce shi da ma'abota inkari saboda abin da Allah ikimsa a zuciyarsa na sanin Allah da asirin Allah tabaraka ta'ala sannan ya ce kamar dai yadda ka san Allah tabaraka ta'ala ya cika annabta ta shari'a da annabi Muhammadu to haka kuma ya cika ainihin walittar karkashin annabi Muhammadu da wannan wali wacce take samuwa daga gadan ainihin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin wacce ka san wato sauran waliyai suna samu ba domin waliyai a cikin su akwai wanda ke gadon annabi Ibrahim akwai mai gadon annabi Musa akwai mai gadon annabi Isa waɗannan ko bayan wannan khatumu amma fa bayan yayi wafati to ba za a ƙara samun wani wali a bisa zuciyar annabi Muhammadu ba sai shi kadai yace to wannan shine ma'ana khatimul wilayati to anan ne zaka gane ashe wato akwai waɗansu waliyai da kake musu gani gani waɗannan waliyai ɗin sun kai makamin khatimiya irin su sida bin qadir jeni yana da kyau zaka ji wasu ɗansu baituka da sida bin qadir yayi wanda za su tabbatar maka da cewa ya samu khatimiya in ka ga kana duba tattaban auliya bayan Allah kana ganin cewa an cewa na hatimul auliya kar hankalin kai tashi in ka duba fitwatul makkiya farko zaka an sa hatimul auliya littafi ne na hatimul auliya to in ka san wannan karatun da muke magana ba za ka ta hankalin ka ba zai taba tashi ba su shi wancan khatim shi ko shehu tijani khatimul khatim barzakul barazis haka ake kiran shi huwa barzakul ala wa usul wasail wa yanbu rahmatin wa barul haqiqati to so da haka waɗannan baitin har zaka ji ma waɗansu daga cikin yan uwa suna ɗauka su ce shi Ibrahim ne yace yau zaka gane mai faɗin baitin ba shi Ibrahim bane shi Ibrahim ba sai an karato girma an manna mai ba dama babban ne ba sai ka karato wasu maganganun wasu waliyai ka jingina masa sannan zai cika ba ka bar shi yanda yake yafi daɗi fada an ka naqal gaini fal ainu zahiru fana duka ainal aini abdalakal gaina shi da bukatar jeli yace saqani ilahi min ku'usi sharabihi fa askarani haqqan fahimtu bi sakarati rufitu ala man yadda il hubba fil wara fa qarrabani al maula wa fustu bi nazarati wa jalat khuyuli fil aradi jami'aha wa zaffat لي الكأسات من كل وجهتي ودكا لي الرايات في الأرض والسماء وأهل السماء والأرض تعلم سأوتي أنا كنت في الأليا بنور محمد وفي قاب قوسين استماع الأهبة ana kuntu ma'a nuhin ushahidu fil wara biharan wa dufanin alakatu qudrati wa kuntu ibrahima mulkan binarihi wa ma barrada nirana illa bi da'awati wa kuntu ma'a isma'ila fi zabi shahidan wa ma anzala al mazbuwa illa bi futiyati wa kuntu ma'a yaqub fi gashwi ainihi wa ma bari'at ainahu illa bi taflati wa kuntu ma'a idrisa lamma artaqal ula wa uskina fil firdaus asana jannati wa kuntu wa musa fi munajati rabbihi وموسى أساه من أسايا استمدتي وكنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي وكنت مع عيسى وفي المهد نادقا وأتيت داود علاوة نجمتي وسرت أنا الساكي لمن كان هاجرا أدير عليهم كرة بعد كرتي وقفت بباب الله وحدي موحدا ونوديت يا جيلان ادخل لحضرتي ونوديت يا جيلاني ادخل ولا تخف قديت اللواء من قبل أهل الحقيقة ذرائي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الهوت أمددت راحتي وأعلم نبت الأرض كم هو نبتة وأعلم رمل الأرض أدى لرحمتي لرملتي وأعلم علم الله أوصيه روبه وأعلم موج البحر أدى لموجتي وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كي حتى تعرفون حقيقتي تو wannan maganganun shi da Abdulkadir kar ka kuskura ka ɗauko ɗaya daga ciki ka jingina shi Ibrahim. Shi Ibrahim ya cika baya bukatar wani abu kuma. To wannan za su tabbatar muka da cewa sirar bukatar babban wali ne kwarai. Kuma ya kai inda ya kai. Kuma ya samu makamin hatimiyya. To amma fa duk da wannan makamin da ka ji da wannan abin da ya faɗi. Ka san abin da ya ce. Lokacin da ya motsa ya tabbata shi ne Hatimul Auliya'i. Aka nuna masa abin da aka nuna masa. sai ibu da baki da kansa yi magana ce la tarfa'u maqami fawqa maqamil kudubil makatuni li'annahu la yashrabu waliyyun wala wala yusqi illa min bari washtaqtu ila al-ittila ala martabatihi fawajadtaha mahjubatun an jamil awliyai kar ku kuskura ku dauka kamar tabata akan maqamin kudubul makatuni shehu tijan domin shi wannan waliyin shine waliyin da babu mai sha ko ishayar da wani sai a tekunsa ni innan da ƙasaita ta da kambama ta a cikin kujerar walitta na yi kwaɗayi na yi ƙoƙari na yi shauƙin in yi iddila a cikin martabarsa sai na ga wannan martaba an hajjabe ta akan dukkan waliyan Allah baki ɗaya ba wanda ya sai kai wannan shine Abu Yazid al-Bastami radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi kokari akan wannan har yake faɗi yake cewa yake cewa a bujjatul ma'arif طالبا للوقوف على عين الحقيقة المحمدية فإذا بيني وبين ألف حجاب لو دنوت من الحجاب الأول لآثرت كما تأثر الشعرة إذا ألقي في النار to wannan makamin shehu tijani ke to ibn arabi lahati shi ma inda zaka san ya kai wannan makami yana faɗi yana cewa bina khataman lahul wilayatu fantahat ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di wa ma faza bil khatmi alladhi li muhammadin min ummati wal ilmu illa ana wahdi yace cewa da mu Allah ya cika walitta mu dinnan da ka gani da mu Allah ya cika walitta dukkan girman walitta ya kare a wurin mu babu wani khatamu da zai zo bayana duk wani khatamu da ka sani ya rabota da wani ilimi daga annabi Muhammadu to ba wani bane illa ni yana faɗin haka shikenan kawai sai jahati yana ce masallai salaka ma zananta wa tamannaita wa inna ma huwa li waliyyun fi akhir zamani laysa waliyyun akramu ala Allah ta'ala minhu abin da kake zato din nan kake kwaɗayi ba naka bane kai ka samu khatamu ne na zamaninka dukkan waliyan zamaninka baki ɗaya suna karkashin ka shi ne abin da shi a tiku yake faɗi a cikin tusan ba yana cewa faɗar ƙadama ya hata ni fa illa an ta tijjani abun fa nufa ga jilani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani to so da aka fi shi ibn arabi da ya faɗi wannan aka gaya masa wannan magana radiyallahu ta'ala anhu sai ce to shikenan sallamtul umura ila khaliqiha wa mukawwinha na sallama lamari ga mahalicin abin wanda yake kasantar da abin wa laqad dala ma jiltu bi basirati fil guyubi li addali alayhi wa ala maqamihi wa ismihi wa ismu baladihi wa makani wa kayfa halihi fama adla'ani Allah ta'ala ala shay'in wala shamamtu lahu ra'ihatun aslan wannan da bakin sa yake faɗi ya ce kai sau da yawa nakan walƙata idanuwa na cikin halarar gairi in ta waje ina duban asrarai na Allah tabaraka wa ta'ala ba abun da nake nema illa kujerar kudubul makatumi hatimul auliya ina nema ina take in je in hau ina nema in gane makamin sa kai karshe ma sai da dawo ci to ko ba zan san makamin ba ma da Allah a gaya min sunan shi na ga dai abun ya bazgar ce to da Allah ko ba za a gaya min sunan shi ba a gaya min garin da yake kuma a gaya min a garin a ina yake zaune kuma yaya halinsa kai duk da ta Allah bai sanar da ni komai ba akan wannan kai ko kamshin sa ma ban ji ba to sai daga baya ne Allah ya tsinkayar da shi akan abin da ya faɗi din nan a baya to kuma an tambaye shi tijjar radiyallahu ta'ala shi kansa aka ce masa an tambaye shi akan waliyan Allah tabaraka ta'ala baki da aka ce mai ayyuhu a'la maqaman waliyan Allah kaf su wane ne suka fi girma sai shi tijjar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce الشيخ عبد القادر الجيلي وابن العربي الهادم مقامهما أعلى من جميع الأولياء سيد عبد القادر ده ابن عربي مقام سياف جرما أكن دكا وليا الله sannan shi tijan sai ce to wa zadani Allahu ala shaykhain al-mazkurain fil maqam bi amrin lam yasilahu wa lam yusfira bihi fa inna fadlillahi la hadda lahu illa ma hajjarahu al-haqqu min an-nubuwa sai ya ce to amma fa ni Allah ya ƙara ni akan martabar da iba su a cikin makami ya bani wani lamarin da basu kai ba basu ma san shi ba basu rabauta da shi ba domin falalan Allah ba ta da iyaka ba wanda ya iyakance falalan Allah ce wani zaka ba ko wani ko kuma Allah dan me kai ma wani kaza ba wanda ya sai wannan sai dai abin da ya shafi annabta ba wanda ya sai kai nan kuma annabi ya ce ummati kalmadar to sannan a jawahirul ma'ani shi Ali Harazmi ya ce wasa'altu an haqiqatul wilaya na tambaye shi tijani ce ga min haqiqanin walitta fa ajaba radiyallahu anhu sai shi tijani bani amsa Allah ya kara mar yadda sai ya ce da ni alwilayatu ammatun wa khassatun walitta akwai amma akwai khassa akwai gama garin walitta akwai kebantacciya fal amma walitta wacce take gama gari hiya min adam alaihi salam ila isa alaihi salam ita ce ta fara daga annabi adam zuwa kan annabi isa alaihi salam والخاصة كي بنتشر ولتا هي من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إلى ختم ita ce tabara daga shugaban samuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa cikamakin waliyai shine shehu tijani wal murad bil khassati abin nufi da cewa walitta ce ke bantacciya hiya man ittasaba sahibi hadi awsafil haqqi salasati alal kamali ita ce wacce ne ita isbantu da sabobin Allah guda 300 a bisa cika walam yanqus minha bai rage komai ba saboda a hadisi annabi ya ce inna lillahi salasu ya ta hulqin man ittasaba bi wahidin min hada khalal janna Allah tabaraka taala yana da dabi'u guda 300 duk wanda isbantu da ɗaya zai shiga aljanna to wa hadha khassun bi sayyidil wujudi waɗannan ɗabi'u an kebance su baki ɗaya da shugaban samuwa shi yasa Allah tabaraka taala ce wa innaka la'ala khulqin azim an haɗe su duka kenan wa man warasahu min aqdari hadhihi al-ummati sharifa da kuma waɗanda suka gaje shi akan a cikin wannan al'umma har zuwa kan khatum cikamakin wali to shi khatamu din nan waliyai suna samun ɗabi'un nan suna samun ɗabi'u amma shi khatamu ya samu ismul a'zam al-kabir al-akbar al-makzun al-masun shine wanda mai gora ya faɗi ismul kabir da zati ya kadaita da shi wannan da ya keɓe ɗahal mustafa da shiya shehun mutijjani ɗai ya san shi a cikin manyan waliyan ta'ala tun da ya yi duniya sai ko cikakkun na ibansa kaɗai suke rabauta da sunan nan a dan kujiya to wannan suna shehu tijjani radiyallahu ta'ala nan shi isan sai to a nan ne maulan musahibul faidatar radiyallahu tabaraka ta'ala nan ke faɗi ke cewa wal khatmu in ka ji an ce ma khatmu ko kuma ya Allah tun da shi radiyallahu shi ne ya ce wa inda na lil aqdabi khatmun to kamar mun tane shi muka ce shehu to wane ne wannan khatmun da kake magana sai ce wal khatmu maqamun bil qudbaniya shi khatmu din nan wani irin kujera ne maqami ne a cikin qudbaniya yudriku afradul aqdabi wato ɗaiɗaikun kudubai suke riskar wannan kujera wa dakhalahu abdul qadir wal hatim radiyallahu anhu sai da abdul qadir jilani da ibnu arabi sun kai wannan maqami inji shehu ibrahim yace wa khatmiyatu shaykhil akbar fawqa zalika amma khatmiyar shehin nan mafi girma shehin mushin tijani kenan ta fi wannan girma fa huwa khatmul khatm shine cikamakin cikamaki duk inda aka samu cikamaki to shine cikamaki wa qad zahara li kulli man nawwara Allah basiratahu nusku dariqihi li jami'i durqi shi ya ce hakika al'amarin ya bayyana ga duk wanda Allah ya haskaka zuciyarsa idan basirarsa zai ga yanda dariqa shutiyan take shafe dukkan dariqu tana mai da su babu wa kaunihi akhir man ja'a bi dariqatin kuma in ka lura inda zaka yi dalalan shutiyan shine hatimul auliyai shine karshen wanda ya zo da dariqa li'annahu ma ra'ayna ba'dahu man ata bi dariqin domin bayan shautu jari mu ba mu ga wanda ya sake zuwa da wata ɗariƙa ba in kuma in tafa'an nasu biha babu wanda ya zo da ɗariƙa bayan shautu jari har mutane suka amfani da ita in tafa'an haƙiƙiyan amfani na gaske wa huwa wusulu man salaka biha ila Allah ma al istiqamati tamma menene ma'anan amfani na haƙiƙa shine saduwar wanda ya karbe ta zuwa fadan Allah tare da istiqama cikakka wannan magana ko kai da kake cikin ɗariƙar tijaniya in baka samu wasuli ila hadratin Allah tabaraka wa ta'ala ma al-istiqamati tamma ba kai ma dan kallo ne kawai sai dai kai dinga yawo da tarbi da an yi magana ce to zo da haka haka abubuwan yake to shi ne yace to wa idan lam takun dariqatun ba'da dariqatihi to in ka lura da wannan zaka ga babu wata dariqa bayan dariqa shi tijani wa inudiyat ko da ko wani ya zo ya karya ya da'awa ya ce shi waye an bashi dariƙa shi waye ce to busiri ya bashi amsa imamul busiri ya ce wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyahu wato da'awa waɗanda suke da'awar abu kuma a zo binciken abun a gaba su tsaya kan abun ba to ainihin abin da suke da'awa yana bayyanarwa cewa su masu da'awar ƙarya suke yi ba nasu bane abu a nan ne mutane ba san bambancin da'awa ba idan mutum ya yi da'awa abin da ya yi da'awa aka gan shi akan abin cif ba suna abin da'awa ba sunansa a tahaddisu bi ni'matin lahi idan mutum ya yi da'awa aka kalle shi ba a gan shi akan abin ba to makarici ne sai a ce mai dan da'awa amma sabanin haka to ba a kiran mutum a ce masa dan da'awa to a nan akan wannan makami ne sayyidi muhammadin nazihi mai turratul kharida yake yi wa shehu tijani kirari yana ce da shi huwal barzakhul a'la wa usul wasa'il wa yanbu rahmatin wa baharul haqiqati fabil khatim wal makatumi summiya indahum li khatim wilayati wa kitman rutubati bihi khatamal maula kamal wilayatin kama khutmat ra'san bi ruhin wa kilmati fa yanzu khatiman zuhura wilayatin falaysa waliyun ba'da bil mashiyati وإني كليته أبا الفيض إنه يمد جميع العالمين بفيضته فكل ولي كيف كان ببعره أمد بقدر ما له من فضيلته من أول نشأة العوالم كلها إلى النفس يسقي كل فرد وذرة أنا مقامي tun daga farkon awalimul hissiyyat wal ma'anawiyya tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaji halitta kaf baki ɗayan halitta har Israfilu ya dauki kaho ya busa to shehu tijani shi ke shayar da dukkan halitta Allah kwayar zarra baki ɗaya yace fa ma fara min zatin nabi muhammadin talaqqadu zatul khatmi duna wasidati kama talaqqa kullu faydin min anbiya wa rusulin alaihim jami'an tahiyyati fa minha tafarraqat fuyudul khaliqati fama zarratu illa ghalat bi qismati bi wasidati al-khatmi tijani ahmada ay al-fayd qul bi zadi sirrin wa jarati ولا تخشى من يرد عنك مقالتي سوى جاهل أو منكر شمس بهوتي أدى الأنبياء والرسل kullum yubashir huyubahu min kitani ahli nubuwati to sai yace to karshen bayanin sa sai yace fanisbatuhu lil arifina kanisbatil hawas li ammati lurtbati katmati in baka san shehu tijani ba danganin shehu tijani da dukkan masana Allah kaman danganin hawasul ummati ne ga ammawa kaman misalin a tada wani babban kudugi a samu wani anni wanda bai san ma ina addini dosa ba illa kawai wannan alula kawai ya sani sallan ma bai sanya take ba to a ta da kudi a hada su kana ga za su haɗu ko siddiqi ya isa ya haɗu da kudi to balle an to tsakanin shehu tijan da sauran waliyai kai ka ce a ta da kudi ne a samo anni misali mutumin da ya musulunta yanzu aka nuna mai inda ake sallah bai ma gama sanin ya take ba to a hada shi da kudi to bambancin shehu tijan da sauran waliyai yace kai maqamuhu la yadrihi illa muhammad lahu fi muhammad yatin khair waqfati maqamin shoti yani babu wanda ya san sai annabi muhammad sallallahu alaihi domin a cikin maqamin halara muhammadiya yana da wani irin kyakkyawan matsaya a wurin yana da wani makami a wurin walaysa li aqdadin wala li mafatih biha qassahu Allah biha Allah qassahu yufallin wa minnati walaysa li arifin wusul maqamihi wa qassara an-nabi bi zali wasilati siwa sa'i fazu bil munawas sa'adati bi nazrati wajhi al-mustafa wa bi subati to anan ya kamata lallai wanda bai san inda muka dosa zai ce to wai wannan wane ne aka dinga kuranta shi bari ka ji shi tsaf daga haihuwar shi in baka san shi ba shine jagoran mu limamin mu wasu dan mu zuwa ga Allah Ahmadu dan Muhammadu wanda mahaifinsa Muhammadu yake da daki a cikin gidansa baya ambatan wani a dakin shi kuma baya ambatan sa ya amsa rauhanai suna zuwa su fadi gabansa suna cewa me kake da bukata ni maka sai ya ce utrukuni baini wa bainal lahi la hajata li bit ta'alluqi bi siwallahi ku tafi ku bani wuri ban da ban ta'alluqi da wani Allah ni Allah ne kawai na sa a gaba sannan wannan Muhammadu mahaifin Shehu Tijjani sunan babansa Muhtaru babansa kuma sunan babansa Ahmadu Ahmadu sunan babansa Muhammad shi Muhammad din nan shine wanda ya kai wata irin martaba wadda muka faɗi din nan Shehu Tijjani ya ce ya rufi ilimi saba'in da biyu cikin ilimin annabtar Annabi Muhammad sai da yi shekara ashirin da uku idan zai fito waje sai ya rufe idan ba dama ya bude idan shekara ashirin da uku yana kan wannan kujera domin me an tambayi hujja aka ce me yasa kakannin na kai kira ido ce idan ya bude ido duk wanda ya haɗa ido da shi idan ya rabu da shi zai koma ga Allah ba zai iya rabuwa da shi saboda yana ɗauke da wasu asirarai na Allah tabaraka ta'ala ya Allah maulan mu sha bakar cota da muke gani yana rufe ido din nan makamin ne shine dalilin da yasa kake ganin ba abu da wasu sai ga arziki kai ko baka san dalili ba ka dauka wasu abu ne wasu ilimai ne aka diba in an bude idan wani abu zai faru to haka al'amarin yake to shi wannan kakan shoti jan sai Muhammad shine farkon wanda ya zo garin Aina Madi daga cikin kakannin shoti jani ya zauna yayi aure har ya suka hayayyafa shi kuma sunan babansa Salim shi kuma sunan babansa Abil Idi dan Saidi Salim dan Saidi Ahmadu Muhammad Ahmadu nan ake masa lakani Ulwani shi kuma dan Saidi Ahmadu dan Saidi Aliyu dan Saidi Abdullahi dan Saidi Abbas dan Saidi Abdul Jabbar dan Saidi Idris dan Idrisu dan Saidi Ishaq dan al-Imam Zainul Abidina dan Saidi Ahmadu dan Saidi Muhammad al-Mulaqab bin Nafs Zakiya wanda shine farkon wanda ya fito daga Madinatul Munawwara cikin kakannin Shehu Tijani a cikin karni na biyu a cikin daular a abi ja'far al-mansur saboda wata waƙi'a da ta afkuwa wannan zamani ya zo magharibul aqsa ya zauna da ƴaƴansa shi kuma sunan mahaifinsa sayyidi abdullahi al-kamil shi kuma dan al-imam hasan al-musanna shi kuma dan al-imam hasan al-sibdi shi kuma dan maulanmu amirul mu'minina sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wanda kowa ya sani shine kofan ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine ainihin wato mijin sai da Fadimatu Zahra alaiha salamu yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake wato shi kuma shugaban samuwa alqiblar shuhudi wato shugaban annabi Muhammadu dan Abdullahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sune kakannin shauki ya radiyallahu anhu to barka ji shi shi din nan wanda kaji muna magana a kansa wato an haife shi ne a wata alƙarya da ake ce da ita aina mabi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin seventeen thirty seven aka haife shi bayan nan ya haddace alkur'ani yana shekara bakwai ya kai duk inda ya kai cikin shekara ashirin ya zama bai da malami iyayensa suka yi masa aure da suka yi masa aure shekarar da suka yi masa aure shekarar suka yi wa wafati hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida seventeen fifty three iyayen shehu tijjan suka rasu a rana ɗaya suka rasu mahaifinsa sai di Muhammad da babarsa sai da Aisha suka rasu a rana ɗaya Shehu Tijjani yana shekara ashirin daga nan wani irin haske na Allah tabaraka ta'ala ana kiran hasken nurul jazbur rabbani ya zo ida ki zuciyar Shehu Tijjani idan wannan haske ya zo ya da ki zuciyar wali to ba zai ƙara jin daɗin abinci ba zai ƙara jin daɗin abin sha ba balle zama da iyali ya kira amarya ya ce to ke kina bukatar kwanciya angonki yana bukatar tsayuwa saboda ta kinga an sha bamban saboda haka idan za ki yadda ki jira ni bukata ta ta biya in ba za ki yadda zan baki dukiya ki je ki aure ta ce menene bukatar ta yace in yi ido biyu da zatin ma'aiki ba a bacci ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manyan waliye suke ganin shi a fili ni ma bukata ta ke shikenan shautu jani sallame ta shautu jani fara mujahada zuciyarsa da riyada zuciyarsa har wato shikenan lamarin shautu jani ya shahara ko da yake ƙarshen bayan shotijani bukatarsa ta samu shotijani ya sai bayi guda biyu ya yanta su sai da mabruka da sai da mubaraka suka haifa masa yaya guda biyu sai bi muhammad al-kabir wanda ya shahada wurin yaƙi da kuma sai bi muhammad al-habib wanda ake cewa muhammad al-sagir shine wanda ya gaji shehu tijjani a cikin hijira ta 1344 1853 ya gaji shehu tijjani to daga nan shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya fita daga garinsa ya shagaltu da ibada da gudun duniya da taskiya a cikin farkon lamarin sai yana ta neman ahlun nazahati wa taskiyati farkon wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya fara haduwa daga shi daga cikin manyan waliyai ya haɗu da ashekhu ɗayyib bin muhammad bin abdullahi bin ibrahim al-yamlahi al-alayi shi ne farkon wanda shehu tijjani ya haɗu da shi sannan shehu tijjani ya haɗu da wani babban wali ana ce da shi ashekh muhammad bin al-hasan al-wanjali wanda lokacin da suka haɗu da shehu tijjani kamun yau shehu tijjani magana sai da ice masa innaka tudriku maqamu shazali kai din nan zaka riski maqamun abul hasan shazali shi kuma yayi wafati hijira na shekara 1185 sannan shehu tijjani ya haɗu da wani babban wali ana kiran shi a sheikh abdullahi bin sayyid al-arabi bin ahmad bin muhammad al-undusi sannan shine wanda lokacin da suka haɗu da shehu tijjani kamun sarabu da ya rike shehu tijjani ya ce masa allahu ya akhudhu bi yadika Allahu ya akuz biya duka, Allahu ya akuz biya duka, Allah ya riko da hannunka, Allah ya riko da hannunka, Allah ya riko da hannunka. Shi kuma ya yi wafati, hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da takwas. Khalifan Shautu ya sai Allah razumi shi mai wanka ya shirya shi ya binne shi. To daga nan Shautu ya rabbi Allah ta'ala ya yi kokari akan al'amura masu yawa kwarai da gaske ya karɓi ɗariƙu da yawa kamun ya sadu da abin da yake so. Ya karɓi kaddashiya ɗariƙa ce. ya karbi dariqatul gazaliya ya karbi sa'diya ya karbi dariqatul rumiya ya karbi jashtiyati ya karbi dariqatul sha'baniya ya karbi dariqatul kashmiya ya karbi hamzawiya bayraniya ushaqiya bakariya umariya usmaniya alawiya abbasiya ya karbi zainabiya isawiya maghribiya bukhuriya haddadiya gaidiya khidriya shaddariya rumiya